الله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو كان وتا شاشدة غوتا جماد الآخرة شكرة دبو لا دريه إدى أربعين دا هدو هجرة من زنسيرة annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam daga garin Makka zuwa Madina shine kuma ya daidai da tara ga watan ɗaya shekara ta 2023 shekarar miladiya. ‘Yan uwa za mu ci gaba da karatu ne insha Allahu ta'ala a cikin littafin mai albarka littafin alkaba'ir wallafar babban malami Shamsuddin Zahabi alaihi rahmatullah. ‘Yan uwa idan ba a sha'afa ba wancan sati da ya gabata muna bayani ne akan alkabira arrabi'a kabira ta hudu wacce ke bayani game da tarkus sala barin sallah mun tsaya ne a daidai gabar da malam ya kawo mana hadisin mu'az ibn jabalin radiyallahu anhu wanda yake cewa man taraka salatan maktuba muta'ammidan faqad bari'at minhu zimmatullahi azza wa jal na ji a wannan hadisin muka dakata ko yawa za mu dora kuma insha Allah ta'ala mala ce wa rawal baihaqi bi isnadihi hakanan imam al baihaqi ya rawaito da isnadinsa an umar ibn al khattabi radiyallahu anhu daga babban sahabi sayyidina umar Allah kara masa yarda kala yace يا رسول الله يا من زن الله أي الأعمال أحب إلى الله تعالى في الإسلام وأن أيكي نيمة في سويوة أوجن الله مأوككين سركي أتكين مسلنتي قال سي أنا بإرادة أمنتي سأر تبتا أغريشي الصلاة لوقتها aikin da ya fi soyuwa a wajen Allah maɗaukakin sarki a cikin musulunci shine sallah liwaƙatiha ga lokacinta ma'ana yin sallah a lokacinta wa man taraka salata dukkanin wanda ya bar sallah fala dina lahu to bashi da addini was salatu imaduddin sallah kuma ita ce ginshikin addini yan uwa wannan ruwaya ta hadisi Imam al-Baihaqi ya fitar da ita kamar yadda ya ishara a cikin littafin sa Shu'ab al-Iman hadisi mai lamba ta 2551 sai dai kuma sheikh muhammad nasiruddin albani alaihi rahmatullah ya ce hadisi ne ba'ifi ya ba a fashi a cikin ba'iful jami' saboda haka wannan ruwayar yadda ta zo da wannan isnadi haka ba ta inganta ba to amma da za ku ga yin sallah a lokacinta da kuma faɗin cewa sallah ginshikin addini duk wanda sun tabbata a wasu hadisai ingantattu ko yawa saboda haka rashin inganci wanda ba zai cutar da waɗancan ruwayoyin da suke ingantattu ba amma da yadda ya zo a haka ne a tura a haka to malamai za su ba wa komai haƙƙin sai su ce isnadin bai inganta ba saboda haka ba wai lafizan hadisin ne ba su inganta ba a'a isnadin ruwayan ne da muka karanta wannan bai inganta ba malai cewa lamma tu'ina umar ibn al-khattab radiyallahu anhu qila lahu lokacin da aka soki umar dan khattabi Allah ƙara masa yarda sai aka ce da shi waye soke shi shine wancan ba majuse mai suna abu lu'ulu'a abu lu'ulu'atil majusi sunansa kenan eh alaihi la'ainullah shine ya kashe sayyidina umar abinda zamu tambaye kanmu shine me dalilin da yasa abu lu'ulu'a ya kashe sayyidina umar dan khattabi Allah kara masa yarda to kusan hikidi ne da gilli na addinin musulunci da kuma hikidi da gilli na shi kansa sayyidina umar din saboda abin da ya faru shine a shi abu lu'lu'a asalin sunansa shine al-fairuz a suna a tangarinsa na magozanci haka ake kiransa dan asalinsa dan farisa ne dan fasha ne a lokacin farisa tana farisa haka ce farisa a yanzu galibi a iran ake nufi to amma dai farisa a wancan lokaci ta kunshi iran da iraq da wani yanki ma na sham din yanzu da sauransu duk farisa ta shiga ciki saboda haka farisa guri ne mai faɗi a wancan lokaci idan aka faɗa ita ce ɗaya daga cikin manya-manyan daula da take mafi girma kuma mafi ƙarfi kafin zuwan addinin musulunci da bayan ma zuwan addinin musulunci farko-farkonsa dauloli guda biyu mafiya girma su ne da farisa da rome babu kamar su kamar yanzu ne ka ce america da ina ban sani ba da ingila za a ce ko da china tun da kowane abin nan ingila yanzu ta ɗanki ƙasa ko amma dai kamar ka ce zai america yanzu misali kaga a duniya an yadda su ne superpower suna da tattalin arziki mai karfi kowa yadda da wannan a duniya bangaren abin da ya shafi makamai suna da shi kowa yadda da wannan a duniya bangaren technology shi ma suna da shi kowa yadda to haka farisa suke a wancan lokaci to shi wannan mutumi dan farisa ne to sai dai lokacin da aka yi yaƙi tsakaninsu da rome sai kasance an ci farisa da yaƙi rum ta ci farisa da yaƙi har an kamo shi a matsayin fursunan yaƙi idan Allah maɗaukakin sarki ce alif lamim ghulibatir rum fi adnal ardi hum min ba'di ghalabihim sayaghlibuna fi bibi isnin Allah subhanahu wata'ala ya ce ghulibatir rum an ci rum da yaƙi an ci rum da yaƙi saboda a lokacin farisa ta ɗara rum komai da ake bukata karfin mayaka da tattalin arziki babu ƙasar da ake shakka a duniya kamar farisa ita ce babba gaba ɗaya to farisa sun yaƙi da rum ta yi wa rum fata-fata to ma a cikin alƙur'ani sai allah maɗaukakin sarki yake ba da wani labari abin mamaki sai ce fi adnal ardiya hum min ba'di ghalabihim sai ghalibuna bayan wannan nasara da aka ci akan farisa akan rum su ma daga baya za su zo kuma su samu nasara akan farisa to shine abin yake abin yake ba wa laraba mamaki ta yaya za a ce ƙasa kamar farisa a ce rum ta zo ta ci ta da yaƙi suna gani kamar abin ne da yake mustahil ba zai yi ba shi sa a lokacin ba ana ta ta ba har sai da sayyidina umar sayyidina abubakar siddiq Allah ƙara masa yarda suka yi ta ta da shi da wani ba shi da shi da wani balarabe akan lallai shi ba ƙurayshen shi balarabin yake cewa lallai rum ba za ta iya cin galaba akan farisa ba shi kuma sayyidina abubakar ya ce ai tunda Allah ya faɗa wallahi sai abin ya tabbata to inda aka samu matsala shine sayyidina abubakar da shi wancan mutumi sun kayyade wasu shekaru ne daga shekara uku zuwa shekara bakwai to har abin ya zo ya wuce ba a samu yaƙi ba ma tsakanin su balle wasu su wasu riba to amma abinda dama Allah madaukakin sarki ce fi bi isinina albibu kuma shine daga uku zuwa tara lokaci na kaiwa kuma sai wancan yaƙin ya faru kuma cikin ikon Allah sai rumawa suka tumurmuza hancin farisa a ƙasa saboda jin daɗi sai na abubakar siddiq haka rinka yawo a kwararo karo a cikin garin maka da inda je sai ya sai karanta alif lam mim ghulibatur rum fi adnal ardi hum min ba'di ghalabihim sayaghlibuna fi fi bi isni sai ta fota ongo kuma yana jin daɗi Allah madaukan sarki ya saukar da abu kuma abin ya gaskata to a lokacin sai aka samu wancan yaki sai ya kasance rumawa sun ci farisa da yaƙi to shi wannan abu lu'ulu'a din anan aka ribato shi a matsayin farsunan yaƙi to da aka ribato shi kada ku manta a lokacin a lokacin rum ne suka yi musu wannan to a lokacin sayyidina Umar Allah ƙara masa yarda an yi futuhat an buɗe garuruwa da yawa irin buɗe garuruwan da ba a yi su ba sayyidina Umar Allah ƙara masa yarda yayi kokari wajen buɗe garuruwa da dama kun ga da Rum da Farisa duk lokacin sayyidina Umar aka buɗe su ba lokacin sai da umar hatta addinin musulunci ya fara shiga wasu bangarori na nan afirka ƙarƙashin jagoranci uquba ibn nafi aljuhani wanda shine jagoran wanda suka fara tsallako da addinin musulunci zuwa ga afirka to a lokacin aka buɗe garin farisa to sai kasance shi wancan abu lu'ulu'a din kuma lokacin aka ƙara ciyo shi a matsayin ribataccen yaƙi aka kawo shi garin madina kun ji asalinsa zuwa kun ji al'asalinsa zuwansa garin madina to sai kasance ya fada kasan al-mughira bin shu'ba sai kasance bawa ne na mughira dan shu'uba to akwai wannan hikidi a cikin ransa tun farko a matsayinsa na mai bauta wuta ba majuse musulmi sun mallake shi a matsayin bawa yana da wannan hikidin a cikin ransa to daga baya sayyidina Umar ya yi umarni cewa duk wani bawa da yake baligi babba ya daina shigowa garin Madina da kewaye saboda ya ce akwai hikidi a cikin zukatansa ana tsoro ba a da aminci da su za su iya cutar da mutane sai da umar ya bada wannan umarnin to a lokacin shi mughira yana iraq yana iraq a kufa ko a basra na manta a matsayin shine gwamnan can sai aka sai rubuto sayyidina umar takarda yana neman izini ya bashi dama abu lu'ulu a shigo garin madina me dalili saboda mutum ne da yake kwararre wajen sana'o'i kala kala kun ga dai na farko makeri ne ya iya kira sannan kuma a kafinta ne e najjar ne ya iya kafintanci sannan kuma naqashi ne ya iya irin zane-zane haka da sauransu to sai sai da Umar sai ga za a amfana da shi sai ba da dama sai ce a shigo da shi to bayan an shigo da shi malaman tarihi suka ce wata rana ya zo ya kawo sayyidina Umar kara cewa mai gidansa al-Mughira bin Shu'ba yana dora masa harajin da yafi karfin sa sai sayyidina Umar ya ce a'a bawan Allah saurara ai aikin da kake ma a haka ma yana sau yana sauƙaƙa maka ka je ka ci gaba da kawo masa abin da ya yanka maka to wannan yana ɗaya daga cikin abin da ya ƙara wutar gaba tsakanin su da sayyidina Umar yaji baya kauna sayyidina Umar to sai ya kasance wata rana sayyidina Umar sun haɗu da shi saboda sai yake ce masa na ji labari ka ƙware wajen iya iya iya haɗa arraha arraha shine irin dutsen nika da ake dutsen nika irin na da wanda mata suke yi da babba da karami idan aka dora tumatir ko tattasai akan babban sai a sa karamin sai a rinka nikewa eh na san masu ƙananan shekaru ba san irin dutsen dukan nan ba saboda yanzu ba amfani da shi gaskiya amma da zaka ga daga cikin daga cikin abin da ake yi mace ma idan aka mata aure sai an kai mata wannan ba aka bane sai an kai mata wannan to amma yanzu galibi masu irin shekara 20 da sauransu ba su san irin waɗannan abubuwan eh ni dai na taso na gan shi a gidanmu gaskiya ana amfani da shi ina gan shi a gidan ana amfani da shi tabbas to irin wannan dutsen sai sai na umar ke cewa ina ina so ka yi mana irinsa don ya sauƙaƙe mana aiki sai ce to na yi alƙawari zan maka irin abin niƙan da dukkanin faɗin duniya gabas da yamma sai an yi labarinsa da ya tashi sai je sai ya haɗa wata wuƙa mai baki biyu khinjar ake suke ce mata khinjaran lahura asan khinjar wuka ce mai matuƙar tsini da kuma kaifi kuma kanta biyu ne sannan sai je sa ta a cikin dafi kuma a cikin poison ya tsima ta ta yadda idan aka soke ka da ita idan wannan dafin bai kashe ka ba idan dafi idan tsini bai kashe ka ba dafi zai yi me zai kashe ka dama abin da yake bukata kawai shine kashe sayyidina Umar Allah ya kara masa yarda saboda haka yaje gama tanadinsa gaba daya ya je aje wukan nan wata rana da sallar asuba da ranar ta fito ranar laraba ranar laraba a sallar asubahi sai da umar yana gaba ya fara sallah yana sawon gaba shi ma ya rufe kansa kamar ba shi ba da mayafi sai da sayyidina umar ya ruku kawai sai zaro kan nan sai da yawa sayyidina umar ya cika mata kusan ya cika masa ita kusan waje goma sha uku goma sha wani abu wasu malamai suka ce suka faɗa abin da yake ƙasa da haka ya caccaka masa wani kasance duk inda yake caka masa kuma wajen mutuwa ne caccaka wa sayyidina Umar sosai yana cakawa da mutane suka ankara sai aka yi kansa to da aka yi kansa za a kama shi da ya fahimci kama shi za a sai daga kuma duk wanda ya zo kawai sai ya caka masa nan ma sai da ya caka kusan mutum goma sha hudu a lokacin mutum shida suka mutu nan take to sai sayyidina Abdulrahman dan Auf Allah ya kara masa yarda da ya fahimta haka sai ya cire mayafansa sai ya cilla masa sai ya rufe kansa kun ga ba an kama shi ba kenan da ya fahimci lalle mutane sun sami iko a kansa kawai sai daga wuƙa sai ya kashe kansa sai ya kashe kansa da kansa a lokacin sai ya faɗi ya mutu to shine sai aka ɗauki sai da Umar aka kai shi aka kai shi gida a lokacin bai san inda kansa yake ba to shine da ya taso ya wannan magana shi wannan mutumin wannan mutumin da na baku labarin sa Abu Lu'atul Majusi ita lu'al ita wannan da ake masa alkunya da ita Issa ce Esther ce mace sunanta lu'ulu'a eh Esther ce mace wasu malaman tarihi suka ce bayan ya mutu Abdullahi dan Umar ne je kashe ta shi kuma Abdullahi dan Umar ya ja kashe wani yar tasa wanda da yawa daga cikin sahabbai da sauran mutane sun masa inkari a lokacin to amma dai wasu daga cikin malamai su tarihi sun ce shine ya ya kashe ta sunan yarsa ne ake masa alkunya da shi to wasu daga cikin malaman shi'a cikin littattafan shi'a su suka ce lokacin da kashe sayyidina umar ba a samu dama a kansa ba ya samu damar guduwa shine ya koma iraki a can ya mutu shi sa idan ka je iraki yanzu akwai kabarin abu lu'ulatul majusi kuma abin ta kai za ga yan shi'a zuwa suke suna dawafin wannan wannan kabarin eh ai suna ji da shi sun ce ɗaya ne daga cikin yan shi'a sayyidina ali sun ce mutumin kirki ne bawan Allah ne nagartacce saboda ya musu aiki ya kashe sayyidina umar akwai kabarin da suka ajiye mai suna kabarin abu lu'ulu'a suna zuwa a yi masa addu'o'i irin aje kabari kun san su suna ɗaya daga cikin masu bautar kabari idan kabarin da suke kira kabarin sayyidina husaini ko kabarin fatima ko kabarin duk za ga dawafi suke musu ana musu dawafi a kewaye su da sauransu yadda ka san ana wa ka'aba ana zuwa kuma a roƙe su duk suna zuwa suna yi to shi ma wannan mutumin ku duba irin aika aika da yawa addinin musulunci amma abin da suke masa kenan saboda haka Allah madaukakin sarki ya tsare mu daga sharrin irin su mutuwa ta shahada yan uwa ba wai tun ba yanzu aka fara ta ba tun wancan lokaci aka fara ta shi yasa sayyidina Umar Allah ƙara masa da ya dade yana roƙon Allah madaukakin sarki Allah madaukakin sarki azurta shi da mutuwar shahada har mutanen da suke kusa da shi suna mamaki ta ya za a yi yanzu a matsayinka na khalifa ba fita ake yaki da kai ba idan za a fita yaki galibi sai dai ka tura runduna kai kana gida amma ta ya za a ka samu mutuwar shahada shi dai sayyidina Umar addu'a yake Allah azurta shi da mutuwar shahada sai daga shi ko yana sallah sallar asubahi yana gaban Allah yana karanta alkur'ani aka zo aka kashe shi Allah ƙara masa yarda lokacin da wannan ba majuse ya soke shi ƙila lahu aka ce da shi as-salatu ya amiral mu'minina aka ce sallah ya sarkin muminai ƙala sai ce na'am lallai kuwa ya kamata a yi sallah amma innahu la hazza li ahdin fil islami aba as-salata yace ku saurara lallai babu rabo ga wani a cikin addinin musulunci da ya tozarta sallah ba shi da rabo ko kaɗan wato yan uwa sayyidina Umar Allah ƙara masa yarda sai da ya ƙara sallarsa a haka fa a hakan bai yarda mutu ba sai da ya ƙara sallarsa an sauke shi shi sa mutanen nan sun yi addinin musulunci da gaske yan uwa wallahi da gaske suke ya san yadda addinin addinin Allah ibada ita ce ta kawo su duniyar shi sa duk abin da ba ita ba suna dora shi a kasan ibada ne ibada ita ce ita ce sama da komai Allah ƙara musu yarda to kaga a matsayin mu na musulmi abu za mu taɓa yadda irin waɗannan mutane a cewa nazo yana zagin su ba kuma a cewa mu ɗauke shi a matsayin musulmi musulmi na kirki eh da wahala gaskiya na'am na'am e tozar da sallah ba baka zo karatun da ya wuce baka zo satin da ya wuce ba kenan sati biyu kenan muna ta bayani akan tozar da sallah ko yau aka ce tozar da sallah ya kunshe barin ta gaba daya rashin cika ruku'un ta rashin cika sujjada ta da sauransu duk ya kunshe tozar da sallah Allah ya samu dace yace wa salla radiyallahu anhu wa jurhuhu yasghabu daman haka sayyidina Umar yayi sallah ciwon da aka ji masa sukan da aka masa yana fitar da jini amma aka yi sallar Allah ƙara masa yarda wa qala abdullah ibn shaqiqi at-tabi'i radiyallahu anhu ɗaya daga cikin malaman tabi'ai abdullah ibn shaqiq al-uqayli al-basri Allah ƙara masa yarda yake cewa kana ashabu rasulillah sallallahu alaihi wa sallam yace sahaban annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi sun kasance la yarawna shay'an min al-a'mali tarkuhu kufrun ghairar salah ba sa ganin wani aiki daga cikin ayyukan musulunci barinsa kafirci ne banda sallah ya ce sahaban annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi dukkaninsu ba sa ganin akwai wani aiki daga cikin ayyukan addinin musulunci da idan ka bashi ka kafarta sai sallah sai dai a ce kayi sakaci kayi abin da ba daidai ba kayi kabira Allah madaukakin sarki zai baka alhaki daidai gwargwadon aikinka amma kana nan a matsayinka na musulmi amma banda sallah mutum ya bar sallah gaba ɗaya sahabbai suna ganin cewa ba musulmi bane ya fita addinin musulunci ke wanda kuma kun san babu al'umma babu jil da babu generation da yake mafi tsafta mafi tsarki kamar sabon annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yan uwa ko da akwai babu shi sa in ka ji an ce sahabbai sun yi ittifaki akan abu ko sun yi ijma'i akan abu to babu ijma'in da yake na sahabbai gaba daya dan da yawa ma idan ka je ka karanta littattafan da malamai suke bayani akan ijma'in malamai suka ce da wahala ka iya samun ijma'in ba na sahabbai ba dan su ne kaɗan za ga duk sabon annabi in dai sabon annabi ne a ƙididdige suke kuma dukkaninsu an bada tarihinsu da labarinsu ba haka ba ne amma iyakacin tabi'ai saboda kowane sahabi ɗaya ɗalibansa nawa ne suna da yawa to bare ka gangaro to shi sa in aka ce sahabai sun yi ijma'i akan abu abu ne da yake da saukin samu eh za a iya samun sa insha Allah ta'ala wannan asar ingantacce ne yanwa imamu turmuzi ya fitar da shi hakan imamu al-hakim a cikin mustadrak nasa a sheik muhammad nasiruddin albani ya inganta shi wasu ila aliyu wasu ila aliyu na radiyallahu anhu an tambayi sayyidina ali Allah kara masa yarda an imra'atin la tusalli game da matar da ta daina sallah ba ta sallah aka ce me hukuncin ta ya amiral mu'minina faqala sai sayyidina ali ce man lam yusalli wanda duk baya sallah fa huwa kafirun ya fita a cikin da'ira Allah kiyaye mu wannan asar na sayyidina ali abubakar ibn abi shayba ya fitar da shi a cikin al-musannaf nasa za ku ga yanzu malam yana kawo mana asar ne na malamai ko musamman ya fara daga tabi'ai kun ga ya fara daga ayoyin alqur'ani ya gangaro hadisan annabi ko yanzu kuma yana kawo mana maganganun wa sahabbai zuwa wanda suke kasansu su وقال ابن مسعود رضي الله عنه babban sahabi Abdullahi dan Mas'ud Allah kara masa yarda ibn ibn umma abd kenan yace man lam yusalli shi ma yace dukkanin wanda baya sallah fala dina lahu yace bashi da addini eh duk mutumin da bashi da addini kaga ya fita daga cikin musulunci kenan Allah ya kiyaye wannan asar nasa shi ma ingantacce ne shi ma dai Abubakar ibn Abi Shayba ya fitar da shi wa qala ibn abbas radiyallahu anhu abdullahi dan abbas Allah kara masa yarda habrul umma yace man taraka salatan wahidatan muta'ammidan wanda duk ya kyale ya bar sallah kulli ɗaya kawai da ganganci yana sane ba wani uzuri ba laqiya Allah ta'ala wa huwa alaihi ghadban zai haɗu da Allah madaukakin sarki Allah madaukakin sarki yana fushi da shi eh Allah madaukakin sarki yana fushi da shi wa qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam mala yace annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi yace mallaqi Allah wa huwa mudayyi'u wa huwa mudayyi'u sala ko huwa mudayyi'u sala wanda ya haɗu da Allah madaukakin sarki yana mai tozartar da sallah yana mai wulakantar da sallah لم يعبأ الله بشيء من حسناته أي ما يفعل وما يصنع بحسناته باب أبند الله مدوككين سركي زيد ثورا كاوا وان أيوكنسا إذا كان مضيعا للصلاة idan ya kasance mai tozarta sallah ne ‘yan uwa wannan hadisi shi ma malin a takhirid ya ce lam a afir alaihi bai san ma inda hadisin yake ba hadisin ne da ba shi da isnadi so da wannan bai inganta ba to amma dai kun ga hadisan da makaranta a baya sun ishe mu ko ko da wannan bai inganta ba wa qala ibn hazm babban malami ibn hazm az-zahiri al-andalusi alaihi rahmatullah malamin zahiriya kenan eh mutanen zahiriya masu aiki da doran nasi zahirin aya ko hadisi babu tawili yace la zamba ba'da shirki babu wani zunubi wanda yake bayan shirka a'zamu min ta'khiri salati an waqtiha mafi girma daga barin sallah ko jinkirta sallah daga lokacinta ma'ana ka bar sallah har sai lokacinta ya fita sannan zaka ka ce zaka je ka yi ta yace to babu zunubin inda ka dauke shirka da ya kai wannan inji ibn hazm yace wa qatli mu'minin bighairi haqqin sannan kuma da kashe mumini ba tare da haƙƙi ba shi ma an ka dauke shirka babu zunubin da yake biyo masa sai wannan wa qala ibrahimun nakhai ɗaya daga cikin malaman tabi'ai ibrahimun nakhai alaihi rahmatullah yace man taraka salata faqad kafara wanda duk ya bar sallah to wannan shi ma ya ce ya fita daga da'ira ya kafarta wa qala ayyub as-sakhtiyani ayyub ibn abi tamima kenan as-sakhtiyani shi ma ya faɗi mithla zalika kwatankwacin irin wannan maganar ta ibrahimun nakhai وقال عون ابن عبد الله هكنا العون ابن عبد الله عليه رحمة الله شيكم يكيت وإن العبد حقيقة باوى إذا دخل قبره إذا يشغى تكين كبر سئل أن عن الصلاة za a tambaye shi game da sallah a wani shay'in yus'alu anhu shine farkon ma abin da za a fara masa tambaya akai fa in jazat lahu a nuzira fi ma duna zalika min amalihi idan sallar tasa ta samu damar wucewa to sai a kalli sauran abubuwan da suke na aikin sa amma wa in lam yajiz idan sallar sa bata yi ba ba a karbe ta ba kwata kwata lam yunzar fi shay'in min amalihi ba'du to babu wani aikin sa bayan wannan kuma da za a kalla ballantana ma auna masa shi saboda za a ɗauke shi a matsayin wanda baya sallah wanda baya sallah ko ba musulmi bane Allah ya kyauta wa qala sallallahu alaihi wa sallam annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi sai idza sallal abdu idan bawa yayi sallah haka ne ko as-salata fi awwalil waqti sallata take a farkon lokaci sa'idat ila samai wannan sallar za ta tashi ta hau zuwa sama walaha nurun tana ɗauke da haske hatta tantahi ila al'arshi har sai ta tike zuwa ga al'arshin Allah maɗaukakin sarki fatastaghfiru li sahibiha sai ta nemi gafara ga ma'abocinta mutumin da ya sallar sallar ka idan ta tashi ta nema maka gafara ila yawmil qiyamati har zuwa tashin alqiyama za ta nema maka gafara a can a makale a wajen al'arshi a gaban mai a gaban mai duka kenan subhanahu wa ta'ala. Wata ƙulu tana cewa, Hafizaka Allah kama hafaftani, Allah ya kiyaye ka kamar yadda ka kiyaye ni. Wa idza sallal abdu salata, idan bawa ku ya sallaci wata sallah fi ghairi waqtiha ba a cikin lokacinta ba, sa'idat ila sama'i sai sallan nan ta tashi zuwa sama, wa alaiha zulmatun tana ɗauke da duhu a tattare da ita. Fa idan tahat ila sama'i idan sallar ta tike zuwa sama tulaffu kama yulaffu thawbul khalaqu sai a nannade ta a tuku a cikukuye ta kamar yadda ake cikuke tsohon tsimma tsimma da ka sani idan ka goge abu da shi ya kake masa eh ai ba a ba a me zan ce ba a ya ninke shi ko za a ga me ake masa tukuke shi ake to haka ake sallah haka za a yi wa sallarsa shine tsohon kaya al-khalaqu kenan ويضرب بها وجهه وجه صاحبها وتقول sai a buga ta a fuskar wanda ya yi ta sannan sai ita sallata ce bayya aka Allah Allah ya tozartar da kai Allah ya wulaƙantar da kai kama bayyata ni kamar yadda kama ka wulaƙanta ni yan uwa wannan hadisi isnadin sa shi ma bai inganta ba eh to amma dai malamai suka ce irin wannan hadisi za a iya isti'nasi da su shine za a iya kawo su a wajen targhibi ko tarhibi wajen kwadaitarwa ko tsoratarwa suka ce dama hadisi da'ifi ga malaman da suka yarda za a iya istishari da shi suka ce na farko sai ya kasance yana da wani asali sahihi misali sallah tana da asali ko bata da asali tana da hadisai ingantattu ko bata da shi tana da shi akwai hadisan da suke bayani akan kwadaitar da mutane su sallah ko akwai hadisan da suke bayani akan zabarar da mutane ko tsoratar da mutane game da barin sallah ko to kaga tana da asali sahihi to aka sami irin wannan suka ce kuma ka'idar idan zaka kawo hadisi da ifi sai ka ce ba ka ce annabi ya ce ba eh in dai da ifi ne kana so ka istishari sai dai ka kawo shi kawai ka ce to gashi nan dai gashi nan dai an faɗe shi eh haka aka ce shi yasa suka ce sun ce kila ai daga cikin abin da suke cewa sigatu tamrim siga ta raunatar da hadisi kaji an ce wakila ko warwiya ko hukiya an rawaito an hikaito ko ba wace ne in yace ai an ce kaga da matsala ko to haka to irin wannan dai ba matsala in ko hadisi bai inganta ba in dai yana da asali sahi ai istisnasi da shi ya kasance kuma hadisin ba yana bayani akan wani sabon hukunci ba halattawa da haramtawa a ba a halatta abu ko a haramta abu da hadisi da ifi eh wannan sai ka aje kayanka akan tsoratarwa ko kwadaitarwa shine abin da muke bayani akai kun ga wannan akan abin da muke bayani kenan ko yawa to saboda haka zaka din istinasi da shi babu laifi insha Allah ta'ala وروى أبو داود في سننه عن عبد الله بن بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما هكذا الإمام أبو داود يا فتر أتكن سنن الناس daga babban sahabi عبد الله دان عمرو دان عاص Allah ƙara musu yarda shi da mahaifinsa shi babban sahabi ne mahaifinsa ma babban sahabi ne eh amr dan as ɗaya daga cikin manya manyan sahabbai lokacin da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya tura sahabbansa zuwa habasha hijira ta biyu lokacin su jafar kun san an hijira guda biyu zuwa habasha ko ta farko aka yi mutanen ba su da yawa sannan annabi ya ƙara tura su karo na biyu ta farkon da suka je sai aka ce ai mutanen maka sun sulunta da annabi yanzu zaman lafiya ake sai suka dawo garin makka suna dawo sai suka abin ba haka yake bane cutarwa ma ta fita da to sai annabi ya ƙara tasa wata rundunar ƙarƙashin ja'afar ibn abi talib yayin sayyidina ali sai ya ƙara tura su garin habasha ya ce ku tafi wajen akwai a can akwai wani sarki la yuzlamu indahu ahad baya yadda a zalunci kowa shi ba musulmi bane kirista ne ya ce amma baya yadda a zalunci kowa a wajensa shine najjashi to lokacin da suka je wajensa mutanen maka da suka tashi tura wanda za su tura wajen najjashi akan lalle ya ba su mutanen maka ya koro su su ta gaba da yi musu abin da suke musu na ukuba abu rumin al'as suka tura suka ba shi hadiya suka ba shi kyauta mai yawa ya je kai wa najjashi ya ce su mutanen makka ne su ne manya su ne shugabanni da sauransu waɗannan mutane sun fita daga addinin su ne suna zagin allolinsu suna kaza to shi aka tura amur dan asmi shi ne mutumin da yake cewa da a rayuwarsa babu wanda ya tsara kamar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kama wannan baka mai musulunta ne amma lokacin da ya karɓi addinin musulunci ya ce wallahi yanzu babu babu wanda ya fi so a rayuwarsa kaf kamar kamar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam eh kun ga wancan aya wannan ya goge wancan kenan ko to shi ne haka ɗansa kuma Abdullahi bin Amr bin al-As yana cikin al'abadila wanda ake ci musu abadila al'arba'a ko hamsa abdullahi dan abbas abdullahi dan umar abdullahi dan amur dan as sewa abdullahi bin mas'ud ko abdullahi bin qais wasu suna sa abdullahi dan mas'ud wasu kuma sai sa abdullahi bin qais waye abdullahi bin qais abu musa al-ash'ari shi ma sunansa abdullahi to yana cikin su kun ga da shi da babansa dukkaninsu manya manyan sahabbai ne Allah kara musu yarda yake cewa ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce salafatun wasu mutane guda uku la yaqbalu Allahu minhum salatahum Allah madaukakin sarki baya karɓar sallar su ba ruwan shi da sallar su ga su man taqaddama qauman wa hum lahu karihuna za ku ga an sa karuna ana ku ko to ba haka bane karihuna ne eh karihuna ne sai a gyara wanda ya gabata yake wa mutane sallah ko limanci amma ba sa son sa ba su yadda da shi ba ba sa ƙaunarsa to yana ya shiga cikin shi ne mutum na farko na biyu wa manista abada menene anaku ina nan ya dan goge hurran ne ko a hararan yawwa wa manista abada eh muharrar yawwa wanda ya kokarin bautar da wanda yake da shi ma wannan ya shiga ciki ɗa ne mutum sai mutum ya sace shi ko ya ɗauke shi ya je sai da shi wa rajulun atas salata dibaran ko dubaran da mutumin da ya je wa sallah ta baya shine bayan lokacin sallah ta wuce sannan ya je aikata ta shine abin da ake nufi to in wa wannan hadisi shi ma kamar yadda ga malaya ya sa masa lamba hadisi ne da Abu Dawud ya fitar da shi da Ibn Majah amma kuma isnadin sa bai inganta ba to amma shi ma duk ɗaiɗaikun kalmomin nan a ciki za ku ga duk sun inganta a wasu hadisai eh duk sun inganta abu na farko shine mutum yawa mutane limanci ba sa son sa ya inganta a wasu hadisan ingantattu ya inganta annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya hana matukar mutane ba sa son mutum in dai rashin san da ba sa masa na gaskiya ne tsakani da Allah ne to haramun ne ina fata an fahimta yan uwa yawa akwai hadisi da ya tabbata a cikin sunan ibn majah daga abdullahi dan abbas annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yake cewa salafatun la tartafi'u salatuhum fawqa ru'usihim shibran wasu mutum uku sallar su ba ta wuce kawukan su koda da dami daya ba ta wucewa na farko sai ce rajulun amma qauman wa hum lahu karihuna shine na farko mutumin da yake limancin wasu mutane amma ba sa son sa ya dage ya ce dole su yayi to sallarsa ba ta wuce kansa kuma su kansu mutane da suke sallah a bayansa akwai matsala ina fata an fahimta hadisi na biyu shine hadisin turmizi wanda abu umama ya rawaito shi الشيخ محمد ناصر الألباني في حديث ني انغنتتي النبي tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace salafatu la tujawizu salatahum adhanahum mutum uku sallar su ba ta wuce kunnan su ma'ana ba ta yin sama kenan tunda sallar mutum aikin mutane ina ake daga su sama to shi aikin sa ko kunnan sa ba zai wuce bari a daga shi sama na farko al-abdul abiq hatta yarji'a shine bawan da ya gudu daga wajen ubangidansa har sai ya dawo sallarsa ba ta wuce abin nan din shi na biyu wa mar'atan batat wa zawjuha sakhitun da mata da matan da ta kwana mijinta yana fushi da ita saboda ta ki amincewa da shi ita ma wannan aikin ta in dai ba dawo waye yarda da ita ba zai wuce kanta ba sannan wa imamun wa imamu qaumin da limamin wasu mutane wa hum lahu karihuna wanda ba sa san limancin da yake musu shi ma wannan malamai suka ce sallarsa ba ta wuce kunnensa saboda haka wannan akwai hadisai da suka inganta tabbatattu a kansa ina fata an fahimta yan uwa to amma a nan wajen fa ba abinda ake nufi ba wai kowane irin rashin so ba babban malami ibn qudama a cikin littafin sa al-mughni haka nan imam nawawi alaihi rahmatullah a cikin littafin sa majmu sharhul muhazzab duk sun kawo maganganun malamai akan wannan suka ce akwai mutumin da mutane ba sa son sa saboda wani wani sabanin da yake tsakaninsu na duniya kawai wani sabani ne da tsakaninsu ba wani ake bayani ba akwai mutumin da mutane ba sa son sa saboda yana da wata illa addinance to wannan ake bayani akan sa shi sa imam ahmad dan hanbal yake cewa idan ya kasance aka duba aka ga mutum ɗaya ne ko mutum biyu ba sa kaunar mutum a masallaci kuma babu wani dalili kawai tsakaninsu ne ce to ba za a yi la'akari da waɗannan ba ba za a yi la'akari da shi ba ya ce to amma mutum ne akwai suka addininsa yana zuwa ya mutane limanci amma kuma fasiki ne an tabbatar da fasikancinsa da yake aikatawa a waje yana zuwa ne wa mutane limanci amma kuma azzalimi ne ko an san shi yana wasu abubuwa wanda ba su dace ba ko sallar da yake bai iya ta ba ina fata an fahimta to irin wannan shi ake bayani saboda haka wannan ya shiga cikin abinda malamai suka ce idan ya zo yi sallah idan ya zo yi sallah sallar ta ba ta ba kuma wanda suke bayan sama in dai sun sani sallar tasu bace ba ina fata an fahimta to wannan yana da asali ingantacce a cikin hadisai wanda suke ingantattu hakanan mutumin da ya je ya yi ɗauki mutumin da yake ɗa ba bawa ba sai je kai shi kasuwa ya sayar da shi mafi kaskancin abin da za ka yi mutum kenan mutumin da yake ɗa kame da shi bawa to shi ma wannan ya zo a cikin wasu hadisan ingantattu hakanan mutumin da ya je sallah bayan lokacin ta ya wuce wannan da shi muka gabata kuma a baya abin ya inganta shi ma kamar yadda muka riga muka gabatar da shi mala ya ce wa dibaru abin da ake nufi da addibar ay ya atiha ba'da an tafutahu shine mutum ya je wa sallah bayan lokacin ta ya riga ya wuce shi wa jaa anhu sallallahu alaihi wa sallam hakanan ya zo daga annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi annahu qala cewa annabi yake cewa man jama'a bayna salataini wanda ya hada tsakanin salloli guda biyu min ghairi uzrin ba tare da wani uzuri ba faqad ata baban aziman min abwabil kaba'ir hakika ya zakke wata kofa babba daga cikin kofofin manya-manyan zunubai bala yace fa nas'alullaha at-tawfika wal i'ana innahu jawadun karimun wa arhamur rahimina yace muna roƙon Allah madaukakin sarki dacewa da taimakonsa lalle Allah maɗaukakin sarki shine mai kyauta kuma mai karamci kuma shine mai jin kan mafi jin kan masu jin kai wannan shine ƙarshen a wannan kabira ta hudu ko wanda kuma anan zamu dakata insha Allah ta'ala sai ba shine ƙarshen ta ba afwan shine ƙarshen a wannan bayan da muke zamu tashi a wani sabon fasali shi ma yana bayani game da sallah yana bayani game da sallah matayu umaru sabiyu bi salah yaushe ya kamata a umarci karamin yaro ya fara sallah wannan shine babin da zamu tashi idan Allah kai mu sati mai zuwa Allah madaukakin sarki ya samu dace yan uwa abinda muka faɗi daidai Allah ya ba mu ladan gaba daya kuskuren da muka yi Allah subhanahu wataala ya fi mana wa sallallahu wa sallim ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik ولا حول ولا قوة إلا بالله والسلام عليكم ورحمة الله